الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a yau muna ranar alhamis 23 ga watan rajab jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 23 ga watan ɗaya shekara ta 2025 ci gaba da karatu na ilimin nahau a wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fin nahawi wallafar babban malami al'imam ibnu abdulhadi rahimahullah a wannan darasi namu na goma za mu tashi babu kana wa akhwatiha shafi na goma sha tara to a darasin da ya gabata daga cikin almarfu'atu malam ya yi bayani akan almubtada da alkhabar to wani zubin a mun ji bayani akan hukuncinsu to wani zubin akan samu wasu a fa'alu sun shige su ko wasu adawatu lokacin da suka shige shi almubtada da alhabar kuma sai a ga hukuncinsa ya canza to waɗannan su ake kira da annawasihu ana kiransu da nawasihul mubtada'i wal khabar annawasikh jam'u nasikh abinda ake nufi da annawasikh ana waɗanda suke canza mashi mubtada da alkhabar wato hukunci na lirabi da har suna ba gaba ɗaya wato za su zama matsayin amil a kansu bayani ya gabata cewa hukuncin almubtada shine arraf'u haka shi ma alkhabar hukuncinsa arraf'u eh to za mu ji cewa idan aka samu kana da yan uwanta suka shige shi za mu ga hukuncin mubtada zai canza da suna da lirabi gaba daya an fahimci wannan haka shi ma alkhabar hukuncinsa shi ma zai canza da sunan da lirabi duka ko da ka ga shi mubtada ko da ka gan shi da raf'u to ba raf'arsa ba ce ta asali raf'a ce wadda ya samu a dalilin shigowarsu waɗannan nawasikh ɗin to cewa wa akhawatiha abinda ake nufi wa nazairiha fil amali mana da abokanta waɗanda suke aiki na li'irabi iri ɗaya ba na nufin 'yan uwanta ta fuskar ma'ana ko suna ba ko siga a ana nufin yan uwan kana ne ta fuskar aiki aikin da kana take wa almubtada da alkhabar su ma shi take musu to shi yasa aka kira su da yan uwanta wahiya to kana din nan da yan uwanta su ne muna da kana wasara wa asbaha wa amsa wa bata wa zalla wa adha wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa laisa to waɗannan da ya ambata a wanda za mu ga ya ambaci kusan fi'ili nawa sha hudu sun kai sha hudu? sha uku ya ambata? to farawa da kana abin da ya sa ya fara ita saboda ita ce ummul babi ita ce uwa a littafi eh sannan akwai wata siffa da ta siffantu da shi wanda sauran ba su da wannan ba su da wannan sifa ɗin to shi yasa ya ce maka muna da kana wa tsara wa asbaha wa amsa wa bata wa zalla wa adha wa ma zala wa ban fakka wa ma fati'a wa ma bariha ko? eh ta ita kana za mu ga ta tasarrafu tasarrufan tamman ita tana tasarrufi in ka ga dama kana iya mayar da ita mudari fi'ili mudari ka ga dama ka yi umarni da ita ka ga dama ka mai da ita masdari kana kakan ce ya kunu kakan ce kun kakan ce kaunu eh yawwa to ita ɗaya da wannan sifa za mu ga ita laisa kusan ittifaki ma na malamai sun ce ba ta tasarrafuwa ba ta juyawa yadda ka ganta haka take ba za ka ɗauke ta daga fi'ili wanda yake ya gabata ba shine madin zuwa kamar yadda ita fi'ili mudari'i ko umarni ko masdari ta ba ta ɗaukar wannan ba za ka ce laisa ko ya lissu ko ya lussu ko ya lassu ba ba ji laraba sun faɗi haka ba yawwa saboda haka ita ba ta sarrafuwa to akwai dama wadda ita an yi saɓani wasu sun ce ita tana sarrafuwa saboda kada ya cewa ya dumu kan ce dama ya dumu dum amma ita ma wasu malamai sun ce ba ta sarrafuwa sun ba ta hukunci irin na laisa sun ba ta hukunci irin na laisa to sauran su ma suna sarrafuwa daga mazin ila muzari irin su tsara ka ce ya siru ko ko ya saru haka asbaha sai ka ce ya subiru haka amsa sai ka ce musibata ya bitu zalla ya zallu amma ba za ka yi umarni da su ba to wannan shi ne tumanar kana ita takan zo da ma'anoni da yawa za su kai biyar a larabci ba duk inda kaga kana ma'anarta ya kasance ba an gani kana wani zubin takan zo a tana ɗauke da ma'anan mazala eh yawwa kamar aka jingina ta ga Allah ta fuskar ba da labari akan wata sifa tashi irin su kana Allahu kaza din nan to nan ba ana nufin Allah ya kasance ba hmm dan ka ce ya kasance yawwa daga baya ne eh to sai dai ka ce bai gushe ba dama haka yake eh to shi yasa Jalaluddin Suyuti littafinsa Al-Farida yake cewa waradafat kana kafiran lam yazal so da yawa ma kana takan zo da ma'anan mazala bai gushe ba bai gushe ba bai gushe ba ba za ka fassara da ma'anar bai kasance ba hakan takan zo da ma'anar samuwar abu eh an gani kana kaza eh irin suwa in kana zuwa usratin to nan ba mai ma'anarta in ya kasance ba eh irin zuwa in kana yura su kalalatar kaga ma'anarta ba in ya kasance ba a nan duk ma'anarta samuwa ne to wanda shi ne tsara ita kuma shi ne tahawilu min shay'in ila shay'in akhara abu ya canza daga wani abu zuwa wani abu asbaha ta kuma akan faɗe ta don a yi ishara kan cewa wani abu ya kasance a wani keɓantaccen lokaci shine da safe an gani bayan fitowa alfijir kamin zawali haka amsa shi kuma takan zo ana nufin wani abu ya auku lokacin yamma bayan zawali kamin faɗuwar rana shi ake kira da almasa an gani asabahu shi kuma duk da akwai saɓani shi asabahu shi yana farawa ne min tulu ilfajar sadiq ƙabla zawal ko ila zawal koko yana farawa ne min tulu shamsi ila zawal to akwai saɓani na malamai wasu ce daga alfijir ne wasu ko suka ce a daga fitowar rana ne eh to haka ita ma amsa ba ta eh ta kuma ma'anata shine ta kunshi wani abu ya faru cikin dare da daddare an fahimci wannan to haka zalla ita kuma ta kunshi yini yawa abin da ya faru daga yini kamin ko kuma yinin gaba daya ya zamo dai rana ba ta faɗi ba eh ya zamo rana ba ta faɗi ba duk da shi ma akwai saɓani wasu na ganin wato ta taƙaita ne zuwa zawali daga zawali wato daga fitowar rana zuwa sai rana ta yi zawali akwai masu wannan ra'ayi wasu kuma suka ce a'a daga zawali ne zuwa ainihin rana ta faɗi shi wasu kuma suka ce yinin gaba ɗaya daga fitowar rana zuwa faɗuwarta to wannan shi ya fi duk sanda ka ji an ce zuwalla wa abuha ta kuma ta kunshi abin da ya kasance a lokaci na walha wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha to su kuma duk san ma'anarsu ɗaya suna nuni kan cewa wani abu ya kasance ya dawwama akan wani lokaci wanda aka ambata to wa kulluha dukkansu walai sai wa kowa ma damu walaisa ko su kuma sun kunshi korewa wa kulluha dukkansu tarfa'u suna yin raf'a ga alisma suna yana nufin al-mubtada mubtada din can da ya gabata da aka yi ma bayani amrun ƙa'imun sai ce watan sibul khabara sannan kuma suna yi wa labari nasba yana nufin labarin mubtada eh a da kenan ka ƙaulika kamar zancenka kana amrun kariman amru ya kasance karimi mai yawan alkhairi ko mai daraja to kaga asalinsa amrun karimun shine asalinsa sai ka ce amru ismun marfu'un bilibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر كاغا أدا كينا أما إذا كتشي كان كاغا يتاشي لغا مبتدا sai ka ce ismu kana marfu'un eh ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri sun ce hatta rafa ɗinsa da kake gani a yanzu ta kane ce ba ta zaman samubtada ba ce a da waccan rafa ɗin ya rabu da ita saboda yanzu sunansa ba mubtada ba sunansa ismu kana to duk abin da har gani gare shi yanzu kana ce ta sabbaba masa saboda haka kana ɗin ita ce amila kansa shi za ka ce marfu'un bi kana marfu'un bi kana ai bi sababi kana bi sababi dukhuliha alaihi to ba wacce rafa ce ta asali ba eh kaga amil din ta amil din shi ya tashi daga ma'anawi ila lafzi ko eh tunda a darasin da ya gabata mun ce amil din sa ma'anawi ne ba a ganin sa eh amma dai ana jin sa a kwakwalwa to shi ne kariman wanda da kaga karimin ne amma sai ya dawo kariman sai ka ce khabaru kana mansubun biya a gani wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir saboda haka da shi amru din da kana din duka da kariman din duka kana ita ce amil akan su ita ta janyo musu wannan li'irabin eh ta janyo musu wannan li'irabin ita kuma kana li'irabin ta zaka ce fi'ilun madin naqisun nasikhun mabniyun ala al-fathi لا محل لها من الإعراب وتدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها إيه كواريكي إيه زوان شيني وما زال بشر صادقا بشر بيغشي با yana mai gaskiya akwai bishir akwai bashar bashar daban bishirun daban bishirun bi iskani shin shi ma suna ne to ba bashar ba ne wa ma zala bishirun sadiqan bishir bai kasance ba yana mai bara bai gushe ba yana mai gaskiya bai gushe ba yana mi yana mai gaskiya to kaga wannan shine to me le irabin wa ma zala bishirun sadiqan me le irabin sa hmm tunda ya kawo ma zala cewa ita ma min akhawati kana mhm na'am hmm na'am hawil mhm duka da maɗin da zala? sai ka fara lirabin ma tukuna me mawukifin ma ya lirabinta sannan ka je ga zala sannan bishirun sannan swadiƙan na'am? tuma sai ka ce harfu na fiyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi zala فعل ماض مبني على الفتح ناسخ مبني على الفتح وهو من أخوات كان بشر سيكتمي اسم ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره صادقا خبر ما زال منصوب وعلامة إلا أكيائي su a waɗannan da ya ambata guda shida ma zala manfakka ma fati ma bariha ma dama su biyar to su haka ake kawo su ba za su yi aiki ba dole sai in nafayi ya gabace su sai an samu nafayi ya gabace su an gane ba za ka ce e zala ba ko in fakka ko fati'a ko bariha to a wannan lokaci ba sa cikin min akhawati kana ba za su yi aiki irin aikin da kana ke yi ba su sharaɗin su dole sai an gwamaya su da harafin korewa kamar yadda ka gamala ya kawo su waya juzu ta ƙadimul khabari alal lismi ai alasmiha ya halatta a gabatar da labarin ita kana ɗin akan sunanta e, asali a gabatar da sunanta sannan labarinta amma an halatta maka ka gabatar da me yawa tun da dama halat ne gabatar da labari akan mubtada wanda mun yi shi a darasin da ya wuce to kaga asali ma halat ne to haka kuma yanzu ma da kanadin ta shigo wannan asalin bai canza ba yana nan wannan asalin bai canza ba kamar yadda za ka yi cewa a misali amrun karimun za ka yi cewa karimun amrun tsanan karimun ba mubtada ba ne labarin mubtada ne muƙaddam amru ɗin shi ne mubtada to haka to haka in ka ce kana amrun kariman za ka yi cewa kana kariman amrun ya halatta na sai ka fara ambata kariman bayan ka ambaci kana wanda shine matsayin khabaru ita kana din na sannan ka ambaci amrun wanda shine matsayin ismu kana din a ƙarshe Eh, sai ka ce kana kariman amrun kana qa'iman zaidun to wannan ya halatta Eh, ko ma zala sadiqan bishrun ma zala sadiqan bishrun to shine ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin eh ya kasance abu ne wanda yake haƙƙi a kanmu da muka ɗora wa kanmu taimakon masu imani Eh, to ka gani Eh, asalin zancen wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina shine taimakon masu imani to abu ne wanda yake haƙƙi a kanmu amma sai aka fara gabatar da labarin ita kana ɗin a kan sunanta Eh. to shi kuma malamin balaga shi zai faɗa ma hikimar haka ba wai haka kawai da gangan ɗaya aka yi ba wani dalili ba akwai dalili akwai mai iya tuna dalilin da yasa ba a ce wa kana nasrul mu'minin haqqan alaina ba sai aka ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin me hikima don duk sanda kaga an bar asali an koma zuwa ga wani abu to akwai dalili in babu dalili to ba zai yi a bar asali a koma zuwa ga wani abu daban ba eh me balagar da ke ciki ko karanta ta ɗaya muka yi muna muna wucewa alhali Allah ya ce afala ya tadabbaru na alƙur'ana am ala qulubin aka faluwa wannan shine a tadabbar fa duk abin da aka faɗa sai ka tsaya ka yi tunanin me yasa aka ce kaza alhali asali kaza ne an kawo kaza wace hikima wace balaga ke cikin haka Hmm? a yi muhawala mana dan eh ƙur'ani ne wannan tunda ba baiti ba ne Eh, kuma kowa aidi ya san aya ko ba ko wanda bai santa ba eh kowa ya santa kowa ya taɓa karanta ta Eh, to suna nan ire-irensu da yawa ka kawo gare su ga tsakai ta dabburi ka san wace balaga ke cikin haka ba mai cewa komai? eh? ya gabata wani ya ɗayi muhawala bana ko da kaɗan ne ne Allah ya mamu ya sallama
imamu gaba ɗaya limami na mazhaba gaba ɗaya ya sallama ce ina mazhaba ta ta yake da eh wa kana haqqan alaina ya kamata wani ya dan ce wani abu hmm na'am ban ji ba kowa ya yi shiru Hmm? to malamai suna ambata abubuwa da dama akan wannan wasu suka ce dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da haƙƙan alaina akan nasrul mu'minina suka ce domin a tabbatar da wato a wato domin a nuna kulawa da girman wannan haƙƙin cewa haƙƙin wato babba ne an gane wato an fi kulawa da shi sama ma ga tunanin eh, sama ma ga taimakon sama ma ga taimakon eh to hikimar haka shine don a nuna maka abin nan waƙi ulla mahalata babu wani dalili da zai sa a canza tabbas abin sai ya auku shi yasa aka fara ma gabatar da shi don a nuna fa ba wai abu ne wanda kila yana iya yiwa taimakon a same shi ko kuma yana iya yiwa ba za a samu ba a tabbas sai an same shi tare da koda ba a yi haka ba za a iya samun wannan natija din tunda kiran abin haƙƙi kuma aka kawo ala wanda ta dullo alal istila alal abin na al'ulu al'istila awon menene al'istila'u wal'ulu wal'irtifa'u ya ce alaina ka gane duka shi ma wannan ƙari ne akan ƙari ganar ta ƙadimin ma haƙƙo ta akhiru sannan ga ambatun lafazin haƙƙi eh wanda yana nuni kan wajabci sannan ga ambatun kuma lafazin ala wanda shi ma yana nuni akan wajabci da lizimta to don a nuna maka cewa tabbas in dai kana da imani to Allah zai taimake ka eh to wasu malabai abinda abin da suka faɗa kenan yawwa saboda tun da can ya ce alkawalinsa gaskiya ne kuma allah baya saba alkawali tun aka fara nuna maka abin nan fa alkawali ne haƙƙi ne da allah ya ɗora ma kansa to wannan zai ja hankalinka saboda magana ce da ta fito ga bakin wanda baya ƙarya wanda baya saba alkawali kuma abin nan ya fi ƙarfinsa zai iya yi to yana cikin abin da malamai suka ambata to nan za mu kwana insha Allah eh to wannan qadiyya za ka ga ibn malik in ka koma cikin alkhulasa ya tattauna a kanta ita kana din wa akhawati hada yace wa yajuzu taqdimul khabari ala al-ismi ka qawlihi ta'ala wa kana haqqan alaina ya ce wa fi jami'iha tawassutal khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hazar ibn malik yake cewa da ita kana da dukkanin yan uwanta waɗanda aka ambata aka ce yan uwanta ne ya ce to ka halatta ajiz ka halatta tawassutal khabar wato labarin ta ya zo tsakiyarsu ya zo bayan kana ɗin sannan kuma sunan kana ɗin shi kuma ya zo ƙarshe wannan ya halatta kowace daga cikinsu ba wai sai kana ba to Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh